أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الذهب والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواجي قلوب الأقراد فريد داري على الإطلاق حاتم الهتمين أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهيري ومربي وقائدي وفهري وملاذي وعديدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد آهمة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر والتعتبي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقته احتياج إليه اللهم إنا نسألك أن ترضى بنا في كل ما فعلنا وتجدر كسرنا بجاه شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه yau muna zama na tamanin da uku muna magana akan ayoyin ƙur'ani mutashabihai wanda mutum zai fahimci yadda ba zai fada cikin wani hatsari ba abinda ake bukata wa mutum ya kalli Allah a kowane anguli ya kalli shi cikin kowane irin lamari sannan kuma ya zamo akwai adabi kusan kamar wasiƙar kenan ya kalli Allah a ko'ina sannan kuma ya zamo yana da lura a ko'ina zai gane akwai abin da ake lura ba ba dunkulen abin ba a me ke tafiya da abin kusan daga nan ne mutum zai iya fahimtar yadda su kansu bayan Allah suka kai wajen Allah da wannan fikira mun yi magana na annabi shu'aibu mun yi na sayyidina rasulullahi ashe idan aujasa fi nafsi fi nafsi Musa hifatan in an sami tsoro to tsoron fir'auna ne ko tsoron sihirin ce ba wannan ne ba kuma idan mutum ya yi tunani cewa ai inna wa'adu haqqun alkawarin Allah baya faduwa to ya sani babu wani annabi sai Allah ya ce la'agliban na ana wa rusuli da ni da annabawa na mu ne masu rinjaye to annabawan sun mance ne duk ba su mance ba suna sane amma akwai kujera ne na sadawa na ubangiji wanda shi baki daya a lokacin babu mai kare wannan gurin kuma saboda ka tabbatar ila yau Allah yana da hannu akan kowa to wannan ake so mutum ya gane dole jin tsoronka da shi din kuma shi ne zai maka cika bakinka kuma bai ba zai yiwu din ba to ba kowa ne ke cika bakin ya kai ba in ka kai in ka cika baki a abu kai abubuwan ka kanka tsayayyu to idan masu martaba ne a wajen Allah al-akabiru al-mursaluna al-anbiya'u al-akabiru duk gaba ɗaya wanda ya kuskura a wannan gurin shi ya yi ko yaya ba ba magana mantuwa a nan gurin dole ka zama kana sane da Allah kana sane da ikonsa a gurin in ka ce kawai abin zai yi to baka isa ba kamar dai da annabi Sulaiman cewa zan kwanta da iyalai na guda casa'in da tara dukkan su za su ɗauki ciki kuma su tafi yaƙi don ɗaukaka addini bai ce insha Allah wannan sai aka zari sun ɗauka ɗin insha Allah da bai faɗa ba saboda bai kawo abin ba kenan mutane su ce zai iya yin abin da ya ga dama bayan an ɗora shi ne wannan shi ne mutane su ga zai iya yin abin da ya ga dama bayan dora shi aka yi to tun da ko dora shi aka yi labun da ya nuna wanda ya dora shi a cikin abu shi kenan abin zai zarto shi ne shi ne asalin ɓoyayyen duk rikita-rikitan da ake yi akan kowane annabi in ka ga wani abu to ga abin da ake so ya gani kawai ya ga Allah a cikin komi eh ya ga Allah a cikin komi in ka gani za a gane haka tunda hatta ya ƙular rasul wallabi na amanu ma'ahu mata nasarullah ka gani hatta ya ƙular rasul wallabi na amanu ma'ahu ya ƙular rasul annabi ma ya ce wallabi na amanu ma'ahu mata nasarullah kaga sai a ce ala inna nasarullahi qaribun an dawo da hankali ala inna nasarullahi qaribun an ijaba kuma an gani kaga wa'adin baya faduwa amma sai kai kanka ka kai ka ci tafari ashe abin yana da wahala sai ba a iya samun shi Allah da sauki dole sai ka bugu tukunna ka ka gane shi to shine wa'annan abubuwa wa kadhalika sa'ala sayyidina su'ila sayyidina radiyallahu anhu aidan an tambaye sayyidina radiyallahu anhu cewa da tijani li talabati an ma'ana hadil ayatul karima dan nema ma'anan wannan aya mai girma fi haƙƙin sayyidina Sulaiman alaihi salatu wassalam wa ya qawluhu ta'ala wa habna li daud Sulaiman ka gani wa habna li daud Sulaiman mun ba wa annabi daud kyautan Sulaiman ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa shiwa Dawud. Innahu awwabun ya komo da lamaransa zuwa gare mu ne muka bashi. Eh, ai kyauta ne, dama da ba wa habna lahu ishaqa ko? ai haka ne. Eh, to ƙa'ilan ma hukum fi qauli ta'ala to in ko har haka ne to me yasa Allah ce iz urida alaihi bil ashi safinatul jiyadu شيوة سليمان الإشكال فيها من نسيان الذي وقع منه للصلاة حتى فات وقتها لوقة صلى da sallar ta wuce bai yi ba har lokacin ta ya wuce aka ce saboda me aka ce ai urida alaihi bil ashi da yammaci asafinatul jiyadi dokuna ne mahaya garmomin dokuna yana yana lura da su to wannan dalilin da ya sa ya manci sallan kenan saka ta wala yusihu lin nabi alaihi salatu wassalam an yastajilu an amrin lahi bi ghairi bai inganta ba zai yiwu ga ga annabin Allah saboda wani al'amari na wani abu daban ya mace al'amarin Allah ba eh ba zai yiwu haka ba wala ta ta'atta lahu al-ghaflata an hadartul ilahiyya ba zai taba ɗauke idansa ga barin hadarin Ubangiji ba, hatta ta futa hukukiya domin haƙƙin da kenan sallah shi wanda zai bayar. Wal iskalu, iskalin a nan, aizan an ƙauli faɗa fika mashan da soki wala a anaki. Sai ce, wa zalika fasadun fil ardi. To nan, ko da ke duk shi zai warware gaba ki ɗaya. amma yanayin yadda abin yake duk irin wa'innan gabaki ɗaya suna zuwa ya ce dokunan a cikin me yake shi kansa a lokacin yana cikin bin Allah ne domin yana cikin shirin yaƙi ne dabbobin yana shiri yaƙi ne kuma irin wannan ya samu sai na rasulullahi ai ya ha sannan sai na aliyu kenan wanda aka dawo sai na aliyu da rana ya yi shi kuma akwai ai akwai handak ne ko akwai yakin da tsananin takobi ya su iya tsayawa sun sallah a lokacin ba a lokacin na manzo Allah to kaga a wani aiki ne a cikin aikin Allah ne dai eh ba za a ce ai ba an ba eh to ana shiryawa wayannan ku yi kaza wannan ku yi kaza wannan ku yi kaza har lokacin ya zo ya dace da wannan lokacin shi kuma yana raba cikin aikin za ka samu abin da ake nufi kenan to ya shagala ne don ganin kyau ko don hira ba wannan ba ne saboda haka al'amurullahi ne ma'afu a lokacin ma wannan kuma faɗa fika masahan bisuti wala ana ya ce a fasadin fil ardi fala ta ta zuwar fasadin fil ardi ala yadin nabi baya yiwa a sami wani barna na bata bayan ƙasa a hannun annabi wal jawabu anil iskali shau jan zai bambanci al'awwali anna sayyidina Sulaiman alayhi salatu wassalamu annabi Sulaiman kana fi gayatin riayati yana isa matuka wajen kiyaye li adabil hadaratul ilahiyya eh adabi na hadaran ubangiji kamar wa sha'anin nabiyina alayhi salatu wassalam kamar yadda sha'anin annabawa suke la ya gafaluna anillahi tarfata aini ba za su iya fa a ce sun rafkana ga ubangiji tarfata aini ba zai yiwu ba wa fatatu salatul asri sai sallar la'asar ya tsere masa lishtigali bi ardil jiyadi alayhi saboda an ka masa dawaki ai ce wa kana hunaka fi fatin azimatin ai yana cikin min Allah ne inna ma kana mu'iddan laha lil jihadi fi sabilillah ka gani mu'iddan lahalil jihadi fi sabilillah yana tanadin shirin yaki ne ka gani wal jihadu shi kuma yaki min a'azamil qurabat yana daga cikin manyan abubuwan cikin kusanci da Allah fi jami'i shari'i a cikin dukkan shari'a fa kana fi waqti ardaha lokacin da aka turo dabbobin alai fi da'atin azimatin yana cikin wannan ne fa innahu kana yanzu da sha'anin jihadi yana lura ne da abubuwan zai faru a lokacin yaki ko fi jihadi hakiki yana jihadi ne na gaske wa in lam yakun waqa asyuhu ko da ba fara buga takobi da shi ba to amma daga nan ne ake tsara abin da za a buga takobin لأن نظره في أمر الجهاد واشتغاله به tsara wansa lamarin jihadin shagalansa da shi sai ya rahu fi jihadi hakiki wannan shi sun ya cikin jihadi na hakika ya shaɗa ƙaunu sallallahu alaihi wasallama wannan kuwa abin da shaida maka shine faɗin manzon Allah la zala al-abdu fi salati ma dama yantaziru salati mutum bai gushe ba yana cikin sallah ma dama yana sauraron sallah to shi ma tunda wannan hukuncin shi za a masa shi ma aikin da yake yi yana cikin ibada ne tun da yana sauraron za a yi wani ibada ne. Wa ƙasa sallallahu alaihi sallama, manzo Allah ce, fi man salla wa jalasa fi makani. Mutumin da ya salla ya zauna a gurin da ya salla, yanta zai salatul ukhra yana sauraron wata sallar daban fil masjidi a masallaci, fa wa fi salatin yana cikin sallah ne. Qala manzo Allah ya ce, fa zalikumur ribaku, fa zalikumur ribaku. wannan shi ne ribadi musulmi ya fito da cikin kitabu tsara fi babu fadlul izbagil wudu'i ala makari imamu tirmizi ya kawo shi ma babu cikin babu tsara nasa'i ya kawo cikin babu ya kawo cikin babu tsara duk wannan hadisin sun zo ala salasu manzo Allah ya faɗa su uku wa ribadu ma'lumun fadluhu fil ahbari kowa ya san ma'anar riba ya zo fadalansa ya zo a cikin labarai fazahara abin da ya bayyana maka fazahara haza anna suratul da'a wato suran biyayya wan nazaru fi tahiyyatin da sauraro ko tsarin tattali ma ya taƙaddama hamin shi'unin shi ne abin da ya gabatar da shi daga cikin sha'ani fi ma hiya mutajatin ilai abin da ake nema annan najira fiha mai saurawa kalwaki fi tilka dati kamar yana cikin bin Allah ne nafsuha ainan bi aini yana cikin bin Allah ne saboda haka a cikin aikin yake fa kana sayyidina Sulaiman alaihi salatu wassalamu fi nazari fi sha'anil khayli wato kallon dokunan da aka kama su a kanan waƙin fil jihadi fi sabilillahi daidai yake yana tsaye a wajen yaƙi kawai wal waqi fil jihadi mai tsaya a wajen yaƙi idza tsara alaihi min shiddati shiyuri idan ko ta kubbai sun kai kawo suka kawo su ba'adu sawi hatta wita salatun nufiyana la lauman alaihi shar'an har aka kawo ta kubbai ana ta sare sare a lokacin da yake wannan lokacin ana jinkirta masa sallah ko da yayi jinkiri babu la lauman alaihi shar'an ba za a zarge shi ba cikin shari'a fadar qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ka gani fi yawmin handakin a ranar handak kaga handaku wato tona madina aka yi shine handak din wannan shawaran anan ne sayyidina salmanul farisa ya samu daraja ƙari shine salman minna ahlal baiti a ranar manzon Allah ya shigar da shi cikin ahlul baitin rasuli sai malamai suka ce ashe ana samun ka zamo ahlul baiti da soyayya so yana sa ka zamo ahlul baitin rasulullahi saboda haka wannan kofan abu da take ranar tashin kiyama sai dai a ganka a cikin alubaitar rasulullahi saboda soyayya ne kuma hidima ce ta kai shi domin an zo ana kokarin yaya za a yi wajen yakin sai ce to mu a paris idan yaki ya zo mana to ana zuwa a kewaye garin ne a tona rami mai fa'in kaza wanda doki ba zai iya tsallakawa ba a tona a yi zurfinsa duk wanda ya fada zai mutu ko ya dai za a iya kashe shi a lokacin wancan ba zai iya tsallakawa ba sai aka ce to a to ai wannan to sai kowa ya zo kuma sai ce to a salmanu ya bada shawara salman handaku ne a nan wannan shi ya bada shawaran wannan shine aka tona madina da aka tona ana tonawa an yi kwanaki ana tonawa kafin zuwansu an yi kwanaki ana tonawa ana tonawa a wajen salmanu ne gurin da yake sai aka samu dutse a ƙasa dutsen sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo sai ce a bashi pass abin fasa mace kaman kwalba irin na zamanin su eh na fasa dutsen da ya daga ya buga sai salmanu ya ga cikin manzan Allah a ɗaure da dutse saboda kwana uku ba ci abinci ba amma ga shi nauyin dutsen yana jan shi don kar yunwa ta dame shi wakila haka malamai suka ce to wannan shine abdullahi jabiru bin abdullahi da ya ga haka shine ya gude ya koma gida sai tambayi matarsa akwai wani abinci ne dama a madina ne miloli ne haka aka fita bayan gari aka tsare garin dama da aka yi haka za ka tambaya to yaya kina da wani abu ta ce babu wani abu sai sha'ir tashi ɗaya sai kuma addajina akwai irin tumakin nan wanda suke su kaɗai a gida kamar marayu suna kiran dajina sabagiji sa aka yanka to manzala da ya daga yadda ki dutsen sai ya ce na ga mulkinmu zai kai musulunci zai kai gari kaza kowane buga dutsen da ya ya ce za mu shiga paris za mu shiga kaza za mu shiga kaza da haka ya fasa dutsen shi kuma jabiru sai ya zo sanne shi ya ce ya rasulallahi ko za mu je gidana akwai abinci ba yawa shi kuma ya sa filalu ya yi shela ya gaya wa kowa ya shirya a zo gidan jabiru cin abinci shi a rasulullahi ba yawa yana halin mata'alau ku zo ku zo aka runguma zuwa gidansa har matan jabiru ta shiga jazba na bacin rai ta ce oho in ka yi kana ganin za ka cin mutunci ne a yi kai ne ba a ruwana ta faɗi dai abin da ta faɗa ya ce wallahi na gaya masa ce manzala da ya zo ce a tsaya ya shiga ya ce ainihin hubs ainihin idam ina miyan ina shi ya kawo manzala yana ibawa da hannunsa mai albarka yana zuba wa mutane goma goma goma goma sai da yakin gaba ɗaya suka ci suka koshi kuma aka bashi yadda yake wannan a handak ne to fagar kana sallallahu alaihi wasallam fi yawmi handakin kila kana fi mawqiatil jihadi a lokacin suke wajen yakin wa fatatu salatul asr shi ma sallallahu alaihi wasallam ya tsere manzo Allah kala ce shagaluna an salatul wusta sun shagalantar da mu gabarin salatul wusta to kaga annan ne wasu kace ai abin da yasa Bukhari ya fito da cikin babu kitabul jihadi babu du'a ya al mushrikin bil hazima wal zalzalati anan ne manzon Allah yayi addu'a dan Allah ya wargaza su yayi magana a kitabul magazi babu gazawat handakin wa hiya al ahzab kenan yayi kuma a cikin muslim a cikin kitabul masajidi fi taglizi fi tafwiti salatul asr saboda an ce asqalu salati alal munafiqi salatul atmati wa salatul wusta sallan da suka fi nauyi a wa munafiki da sallan isha'i da wannan mai askalu salati alal munafiki kira to an ce mata wusta saboda in an fara sallan daga asba azhar kaga al'asar ita ce tsakiya magariba isha to akwai kuma abin da Allah yake cewa alaikum bis salati was salatu lusaw qumu lillahi qanitina shi kuma salatul wusa nan abin da ake nufi sallah ce guda ɗaya in kai ta shikenan Allah ya karbe ta amma boye ta an boye ta wacce ce aka ce ba wanda ya san eh alaikum bis salatil wusta to salatul wusta din wannan la'asar ne a ce a'a ba ita bace ita ita kadai ce in ka yi ta shikenan duk sauran an gama an karba in dai aka karbe ta shikenan ka gama aikin ka wacce ce shi aka boye ta saboda in aka nuna maka in ka san an karba ai dan adam ya san an gama masa sai ne ai sai bacci wato wala a rayuwar aka da sallah dai ita shi kenan amin amin amin amin amin amin ai ka lura ai ai rahaman ubangijin yadda take da wahalan in ba hakan aka yi ba ai ba za ka yi ba to sai ka yi shekara ɗari kana karatu ba ka gaba iya sallah ba shekara ɗari kullum kuma kana karatun kana fahimta wallahi sai ka ga abubuwan da baka iya ba ta hakinsa ba wallahi ai babu abu wato a koma a kama annabin nan dai kai talilu ka ka rike shi wallahi babu abin da ya kai masa eh amma malamai in suka dinga inna salata fa hatsaruha azimun wa babuha khussan biha ulumun ilai yasna ashara alfa mas'alan mas'ala dubu goma sha biyu ba mawjudatun fi kutubin mufassala qad jama'at taharatul a'la'i alfun bila shakkin wa lam tirai sarki yana da mas'ala dubu to farillai guda bakwai din ma ba a gama haddace da musulmi to ta ina ta yaya in mutum da kawai ba a rahman ubangiji ba in dai da sallar nan ne za a kai in dai da sallar nan ne za a kai ai shi ne wani lokaci na shiga wani lungu a kan sallar na ga wasu abubuwan to wai mutane wanda zai suke wannan cakakiyar kwata-kwata aksarinsu ba su kiwo masu karanta ba ta ina ne za su zo suna mutum yana bude ido ko yana ganin farillar su tashe shi akwai aiki Allah ya kiyaye Allah ya kara mana son manzo Allah arada anna zalika kana minhu siyanan arada yana nufin anna zalika yin wani shagaluna an salatu al-wusta dinnan kana minhu nisyanan li shiddati al-waqa'i siyufi saboda tsananin kai karan takobi kai wa juna فهو في ذلك حكا إنما هو اشتغال بدعة عن الطاعة يا شغلني بيئة قبل وني بيئة eh washtigalin bima huwa lillahi amma huwa lillahi ya shagala bima huwa lillahi abin da yake lillahi na Allah ne amma huwa lillahi ga kuma abin da yake ma'ana Allah ne fala lauman alaihi fi haza babu zargi babu zargi eh wannan yana jin kishin ruwa wannan yana jin yunwa ka zai garin bawa wannan mai kishin ruwa ruwa ya sha kafin ka dawo wajen wannan sai wannan ya mutu duk kana cikin min Allah ne wannan ma raya shin shi ma kake son ya rayu wancan ma za ka raya shi ne eh saboda haka ba yadda za ka iya yi lokaci daya sai da kai abin da zai yi kawai inna ma kuma duk irin wannan a annabawa ana gaya mana abin da zai iya samun mu ne zai same ka in ya same ka ya za ka yi umar marje ta'udu ilaihi inna ma ya kawo launu alaihi abin da yake faruwa a yi zargi laukana nisiyanihi la halistigali bi huzuzihi da akan wani harka ne na duniya jin daɗin duniya wa sha'awati nafsi to wannan ne sai a ce a safi na tiljiyadi da aka kamar yana kallon ni'iman da aka mar ne to da kaman wannan ne sai a ce a an same shi to ko ba zai ba yanzu to alaihi itab sai a zarge shi shine izin huwa innama kana fil jihadi lillahi ta'ala yana tsari ne na jihadi ka qadiyatu sallallahu alaihi wasallam fi yawmi handakin sawa da hukuncin da hukuncin handaki duk ɗaya ne eh da hukuncin annabi sallallahu da hukuncin handakin duk ɗaya ne summa anna hunaka nuqtatan akwai wata fa'ida la yata'aqqalaha illa al-akabiri ba kowa yake hankaltanta ba illa al-akabiri sai sai manya a cikin tafiya a wajen Allah wai annal akabira su manya laumus sadamatu min qawati tajalli suna da wani toshewa sadama eh min qawati tajalli eh na daga karfin tajalli da sadawati jalali in abun ya tsayar da kai cak ba inda zaka iya saboda za a ɗauke ka ne kaman ka tsaya kana mamaki ga kanan kana nan baka nan to akwai irin wannan kaga al'ajabi na ubangiji kawai ana nuna maka sai ka dawo kuma a cikin shi kake ba wai ka fita ba e kana cikin Allah ne shi ma to akwai wannan faruba ma abrat bihim tilka salamati zai yi kuma wannan salaman ne anin nazari fi gairi tilka ba'ati in ya shiga cikin wannan baharin na wannan kallon to kuma ba zai ga wannan baharun ba ba zai gani ba allati amma fi duk wata tajalli wanda ta faɗo ma saboda ƙarfin tajalli na ubangiji li'anna al-matsaluba minhum abun nema fil hadarati a cikin hadara mura'ati mura'ati huquqil awqati fi kulli ani shine ya kiyaye haƙoƙin lokatayya a kowane lokaci ka gani la yajrun an haqqin min huquqin baya baya gafala daga haƙƙi daga cikin haƙoƙi a ba zai wani ga wannan haƙƙin ne kawai sadama ne na sadawatul tajalli wanda yake zuwa shine faris anil auqati ayi hirsin wa hadir man ibtala bala an naqasi da shi Ibrahim yake cewa faris anil auqati ayi hirsin ka kiyaye lokaci matukan kiyayewa kowane irin lokaci ka san lokaci kaza ne ka san su motsi na bayan Allah ga ilimi sun san abin kuma ga yadda abin yake ana zaune da ga sun bar wani abu sun kuma wani abu ce ya ce yanzu lokaci kaza kenan a alhaka fa a haka za su gaya maka daidai lokaci kaza a lokaci kaza sai ce yanzu lokacin da in kai kaza kenan Allah zai saurare ka lokacin da za ka kira Allah, ai kaga sun jajjefa misali inda al'azan wakata da ijabaci. In abinan, mene ne? Eh, ya Rasulullah. Eh, ga sunan an kakkawo su da yawa. wannan lokacin da ka ji zakara na tara shi ma lokacin ijaba ne domin tasbihi ne baya yin tasbihi sai akwai wani mala'ika mai siffar sai yayi tasbihi a sama shi ma zai yi wannan tasbihin lokacin kana ji ka roki Allah a lokacin waqtul ijaba ne irin wa'annan abubuwan sun ajiye shi ɗaya bayan ɗaya suna nuna wa mutane amma wani lokaci da wani ma ka gaya ba zai ce canfi ne haka zai ce saboda karatun azalama dai ya maduhu sai ce canfi ne kawai Allah ya kiyaye la yaquluna an haqqi min huquqi wa qad taqa lahum lammatun akwai shafa min qutus sultani tajallil ilahi wannan karfin tajalli na Ubangiji, fatusar fiyin gafalatin an ɗayatin da ta ta ba To idan ta zo musu kaman shafa ne, kaman dai salman nan, in ya zo musu suna cikin wannan biyayyan ne, to wancan biyayyan in suka kare a wannan sai wancan kuma ya tafi. Kuma yana nan, amma ba za su gan shi ba saboda abin da ba su saba gani ba ne yake zuwa a cikin wannan tajallin, saboda ƙarfinsa sai zama kamar abin mamaki. ka san wani lokacin ka tsaya kana aka ana nuna maka wani abu a cikin hadaran ubangiji ko a cikin zuciyarka aka buɗa maka ana nuna maka wani abu to sai a zo ana taba haka ko kyauta ido ba ka yi kuma kana tafiya ne a cikin hadaran kana kallon wani abu ne wanda Allah yake yake ma to irin wannan to na tajallin ubangiji to yana toshe wancan shine yake mata asirrin gafaratin an ɗata latita ci ba'adu fayumdi waqtaha har sai lokacin ya tafi wa hum zahiluna anha zuhuli kaman tuntubi liqwati ma hammati saboda karfin abin da ka fada ciki wa min hadil qadiyat a wannan qadiyar ne sahabu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi wannan sahun hatta sallama fi rubaiya raka'a mai sallama raka'a hudu yayi sallama a raka'a biyu min isnayn hatta na ba wuzuli ya daini hazuli ya daini ya tunatar da shi fa kale ce ya rasulullahi ya manzo Allah a kasartu salata amna sita sallam amma da ita kasaru ne ko ka mance eh ya tambaye manzon Allah ya rasul kale ce lam tukusar wa lam ansa ban ba mai da ita kasaru ko ban mance ba ahbarahu awwalan an hukumi shar'i farko sai bashi ya bashi ya ba shi labari da hukuncin shari'a anna taqasira ka gani kasaru kenan in salati lam yanzal alayhi wala amara bihi ba a lokacin anna taqasira kasaru fi salati lam yanzal alayhi ba saukarwa manzo Allah ba ka gani yace a kasarta salatan amna shi ta a lokacin ba ba manzo Allah kasaru ba sai ce lam tuqsar wa lam ansa sai ya ce to ai a bar awalan an hukumin shari'i da hukuncin shari'a wanda ba an na takasira fi salati lam yanzal alai wala amura bihi faliza qala lan tuqsar yace a ba ba ni ba yi min kasar ba wa qawla yace walan ansa a bar an zuhuri an tamamil hukumi ai ya faɗa ne saboda wannan zuhulin nan hukunci likwatin sultani tajalli saboda ƙarfin sultanin tajalli da ya bayyana a kansa shi ne ya ɗauke shi daga wannan ya kuma da shi wani tuntube tuntube shi ne zuhuli to abinda abinda yake faruwa ai kaga akwai lokacin da manzala yana cikin sallah sai ka ga kai hannu haka wata rana yana sallah kuma sai aka ga ya dawo da baya haka duk yayi yana cikin attaji sai suka ce manzalla ce kun gana kai hannu ko ya ce to lokacin da na kai hannun nan wani ɗan bishe aka turo min daga gidan aljanna sai na kai hannu zan tsinke in ba ku ku ci sai na ga zai shagalantar da ku kaga an buɗe mar yana cikin sallah ne sai wani aiki shi yasa masu kyau suke cewa aiki kaɗan a cikin sallah baya ba sallah saboda yanayi sannan ya ce ranar kuma kun ga ina cikin sallah na ja da baya ko ce ce idan nan nan ne shedan ya zo da wuta yake hura mu a fuska na to kaga a cikin sallah ya tsine masa kuma to wannan sai ka ce to ashe a nan ma za ka iya in wani abu ya zo kana cikin sallah kaɗan a lokacin kai shi isar da sabo so to duk irin wanda suna nan a cikin addini to amma gwargwadon tafiyan mutum da fahimtar yadda addini ya so in baka fahimta ba sai ka ga mutum ya yawa sai kamar ya buga kuma kai ne bugaggen eh ba to ba haka ba eh kuma hakan ne wannan shi ne na'am wa'illa in ko ba haka fa ma kana yamkin minhu tagafuli bai kasance a samu wani gafala ba anin salati gabarin sallah li quwwatul mawqi'a fi hadaratul ilahiyya saboda karfin abin da zai abu cikin hadaran ubangiji nan kauniya akadul hududi na daga cikin mafi karfin haddodi allati tajibu mura'atiha wanda ake kiyaye ta wa a azama itina'an wa ma qawlu subhanahu wata'ala amma fadin ubangiji fadaki ga mashan bisuki wal anaki wancan an warware maka na safinatul ajiyadi kenan al ishkal fi hada annahu kana min akbar al mursalin qadaran kaga abin da yace maka anan bai kamata ga annabi ya kawo abin da zai bata kasa ba yawa to nan shi nace أنه كان من أكبر المرسلين قدرا فكيف يتأتى منه قتل الحيلي أتوا إياك كشي دوكنا وتقجيها من غير زنج يين كم سباب ونزمي من يوجب ذلك لكونها غير مكلفة ولا فائلة باختيارها أبن إيه فكيف يتأتى منه قتل الحيلي وتقجيها من غير زنج منها يوجب ذلك sai ce likauniya gairin mukallafatun babu takalifi a kansu ko wala fa'ilatun biktiyariya babu kuma babu zaɓi cikin aikata lana musakharatun ta ta hukumu gairiya an an yalwata ta ne a ƙarƙashin hukuncin watanta fa kaifa imtadda bil halu hatta akada ki qatala ta yaya a ce hali ya bashi har ya rike su ya kashe su wa qatala fi sadil ardi in ya kashe su ai barna ne a ƙasa wa huwa rasulullah shi kuma annabin Allah ne la ta sawar min zalika wannan ba zai yi hakan ba a gari fada tika masahan bi suqi wala anaki da aka ce yace to al jawabu an hada al iskali ilam anna al khayla dabba doki wa jami'ul hayawanat da dukkan dabbobi ma wal amwali da dukiya kullaha musakharatan duk an yi masa tafsiri ne ta ta hukumar adami saboda shi dan adam ne aka hore masa su bi hukumar iradatul ilahiyya da hukuncin irada na ubangiji lau an ya fa'ala fiha ma ya sha'u yayi aikata abin da ya in ba dan haka ba ya za ka yi da doki in ba dan Allah ya sahare maka ba ya za ka yi da doki ai ba ka ganin ko a yaƙi wanda ya yaƙi yana da doki ana bashi in aka zo ba da abin nan hawa biyu ake bashi da shi da mai doki kai wanda kai yaƙi ba ka da doki in aka zo raba ganima ai yana ba ka ganiman kai kaɗai ne amma shi yana ba da ganiman abu biyu ne saboda doki kamar wani mutum ne daban eh kuma ƙarfinsa da abubuwan da yake isarwa da saƙo to in ba dan an sahale maka ba ta yada ka yi ka rike shi aka daure shi kana je shi bai ta uwa to ƙarƙashin ƙarfin ɗan adam ne sai aka baka shi aka sahale maka shi kuma dukkan mu an sahale mana tunda ana kama zaki ana kama giwa ya zama yana ƙarƙashin kai an bar ka kai da shi kowa da ƙarfinsa ta ina za ka iya da biri ma to to dan adam ne to shine yake cewa ilam anna al-hayla wa jamil hayawanat wal amwal kullu musaharatan tahta hukum adamiyyin ai saboda kai dan adam ne eh yawa wa fi lawtiha yace illa anna qatala hadi ghayr zanni la yahillu ka samu wanda ba ka kashe shi kawai ai bai halatta ba eh bai halatta ba lakin haza rasulullahi sai dai wannan mazala ne wa fi'ilihi fiha bil qatl min kauniha shagalatu an amri Allah ta'ala bin nazar fi amriha hatta fatatu haqqan min huquqi Allah ta'ala nisyanan bi sawjiha ma kaunihi la yasa'u tarku zalika al-haqq fatawajjaha al-ijtihad hina idhin to yace to lakin hadha rasul hadha rasulullahi wannan mazala ne wa fi'ilihi fiha aikatawa cikin haka bilkatali da kisan min kauniha saboda kasancewanta shagalatu an amrin lahi ta shagalantar da shi daga barin horon Allah bin nazari fi amriha ya tsaya yana kallanta ta fasatu haƙƙun min hukukin lahi a ce lokaci ya tsere masa saboda haka nisyanan bi sababiha ya samu mantuwa saboda ganin dokunan ma a kauni la ya sa a hutar ku zalikal haq tare da kuma baya yadda za a yi a ce ya bar wannan ganin ubangijin fata wajja da ijtihadi ina izin sai ya fuskantar da ijtihadin sa a wannan lokacin anna kulla ma shagala al-abd an amrin lahi duk abin da ya shagalantar da bawa daga horon ubangiji yajibu mahaqahu wa ihlakahu ya cancanci ya shafe shi ya halakar da shi min kaunihi kana min rijal giratin ilahiya saboda anan yana giran ubangiji ne kaga in ya kashe irin kisan da suke tsammani ne ya yi haka ne saboda shin su ne za su iya sa wa mutum cikin zuciyarsa ya mance da abin da ya fi cancanta kar ya mance shine rabbul izzati to in ko haka ne sun cancanci makato a kau da su saboda kar ya sake ganin su ya kalli zatin Allah cikin lamarinsa min kauni kana mirjal girati ka gani ko saboda yana kishin ubangiji waje jihadi haza wannan ijtihadin da yayi hasin bi shari'ati a cikin shari'ansa ne kaga koma da karatun nan baya can ko in ka gani to su a lokacin yayi amma kaga mu a zamanin ba halin ka kashe sun ai shi ma bai halatta a kashe sun ba amma me yasa ya kashe sun me yasa kashe galantar da shi in hakan ne li'annahu mashru'un domin shari'a ne wa in kana fi shar'ina la yahillu ka gani ko domin shi annabi ne mashru'un wanda yake da shari'a وإن كان في شرعنا لا يهل فلا يتعدى نظرنا في شرعنا ما بدي مكلي أبن إذن كلن شريعة مبا إلا إنكار ما فعله في شرعه مجي مجي ذا مسوكيش أشكين شريعة سا تغني لكونه رسولا مشروعا النبي نيو دكما الشريعة حنسا وقد أثنى عليه ربنا فشو بنجي يا يا يبيش في طائفة تكم الجماعة التي التي أثنى عليها بالهداية وأن الله يدرس الشريعة وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم يو لكم عن نبي مديذ باس باقتداء بهم كوي دسو قال سبحانه وتعالى الله يا فتاة مدوكتي ومن ذريته أتكن ذريسة داودا النبي داودا وسليمان دا النبي سليمان an'am kenan ila akhir ma zikra min al-anbiya summa qala fi hakim sannan ya faɗa a ƙarshen su ulaika alladhina atainahumul kitaba kaga shari'a kenan wayannan Allah ya ba su littafi wal hukmu wan nubuwati wan nubuwata wal hukmu wan nubuwata an ba su hukunci an ba su annabta summa qala ba da wani sake faɗa fi hakim ulaika alladhina hadallahu wayannan su ne wanda Allah ya shirye da su fa bihudehu muqtadi da shiryarsu za ku yi koyi. To, a kama shi da laifi? Ba a kama shi da laifi ba. Idan ka kalla a tafsirin masu tafsiri ma, to wannan siririn abin nan dai guda abu guda biyu shi ake son ka gane. Shi ne matsayin ma'arifa. Shi ne ma'arifa ai. Ko ta ko ina za ta yi ba za ka rabu da Allah ba. Shi ne ma'arifa, eh shi ne. وكفى بهذا حجة wannan ya isa hujja fi tasrif fi'ili cikin yadda ya sarrafa aikinsa fala ya ataridu alaihi babu abin da zai bijirinta fi ma fa'ala cikin abin da ya aikata li kauni mashru'an saboda mai shari'a ne wallahu asna alaihi bil hidayati kuma Allah ya yabe shi da shari'a fa hadha jawab hadha al ishkal wannan shine amsan wannan abin da yake rikitar da wanda ya rikitar wassalam inta abin da shaudani amsa kenan wasaltu ni na tambayi shehu tijani sai da alil harazmi rizanu wa nassu su'ali nassin tambayan bismillahir rahmanir rahim a rubuce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima sadatuna radiyallahu ankum wa ardakum shugabanninmu Allah ya da ku ya da Allah ya radiyallahu ankum Allah ya da ku wa ardakum yardan mana da ku waje alan nazar fi waje akrami ya sanya ganinsa cikin fuska mafi girma mutaqallabakum wa muswakum shine majuyanku da makoma wa talaba qaukum Allah ya tsawaita zamantakewanku da mu na fa'an lil ibadi saboda zama bayi su amfana da ku fi jami'ar biladi a kowane gari nasa kumul kafi wa jawabukum shafi muna son nasiha ku wanda za ta isa mana muna son jawabin ku wanda za ta warkar mana bima ya shifil galila irin warakar nan na mai jin kishin ruwa wayo bari'ul alila ya warkar da mai marar lafiya fi ma'anar ma'iyyat ne Allah yake nufi da ana ma'a ma'a ma'a yawwa ma'iyya yawwa allati warada fi kalamil mawlal jalili wanda yake zuwa a maganan maulal jalili subhanahu wata'ala fi qawli wa huwa ma'akum aina ma kuntum ni ma'a dinna ni Allah yake nufi da wannan a warware mana illa huwa ma'ahum aina ma kanu wa nadha'iri hada ilin wa'annan wa kadhalika ma'anal qurbi kuma ina neman a ba mu labari me ma'anan qurbu kusanci fi qauli ta'ala cikin fadin Allah wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid eh eh eh duk gurin ma'ama duk gurin da Allah ce inna Allaha ma'ana duk gurin da aka ce ma'ana ko wa anta aqrabu ilaina ko kaza kaza kaza wa zid wa qatari irin duwa ina ina son abin bayani mu ga yaya abin yake mu ga sha qur'ani mu zauna lafiya faqad talafa faqad talafat al aqawil al ulama malamai sun yi sabanoni liktilaf fuhumihim saboda sabawan fahimtar su fa minhum man qala akwai wanda yake cewa ma akum bi ilmihi suna tare da Allah da ilimin Allah wa minhum man qala akwai wanda suke cewa ma akum bi zatihi akwai wanda suke tare da Allah da zatin sa wa kullu wahidin lahu adillatun wa shawahidin kowa ya kawo dalilan sa da shaidodin sa illa anna man qala sai dai wanda yake huwa ma akum bi ilmihi wanda yake Allah yana tare da ku bi ilmihi da ilimin sa haraba min at-tahyizi aya guje daga tahyizi ne wato kar a ce Allah ya lullube gurin wal jihati da fiska wa man qala bi zati wanda kuma yace Allah yana nan da zatin sa alzama lahu al ma'aridu ya lazimci mu'arida fi za'anihi cikin cikin zuton sa ma yunaqidu mazhabu abinda zai warware mazhaban sa fa aradna min sayidina muna kauna daga shehu tijani an yi bayyana la wajal haqq ya bayyana mana fuskan gaskiya bi nassi shafi da nassi wanda zai warkar da mu daga wannan fitina wa jawabin kafi kuma da jawabi wanda zai isar wala kuma la'ajaru kuna da lada wajen Allah wal musubatu da dacewa min Allah ta'ala wassalamu ala sayyidina wa rahmatullahi wa barakatuh tsira da aminci ya tabbata ga shugaban mu da rahman Allah da albarkansa to shau tijani na shiga wani ilimi ne آمين الجواب والله موفق بمنه Allah shine mai datarwa da kyautansa wa karamihi da karamcinsa lissawabi zuwa ga dacewa. Ilam ka sani, anna ma'iyatul haƙƙi, ma'iyya ta haƙƙu subhanahu wa ta'ala li kulli shay'in min wujudin da kowane abu daga samanne li kulli shay'in min wujudin da kowane abu daga samanne wa qurbihi da kusancinsa li kulli shay'in min wujudin ka gani li kulli shay'in ga kowane abu min al wujudi in dai samanne ne wa qurbihi da kusancinsa li kulli shay'in ga kowane abu min al wujudi ga sifatani siffofi guda biyu ne nafsiyatani nafsu ya tabi'ani masu bibiya mahiyatu zati tsantsan zatinsa kamalan wajen cika ta'aqalul mahiyatu zati wanda take hankali yake ganewa da tsantsan zatinsa wala sabila lil aqli ila shammin hankali baya iya jin kanshin rawa'ihul wuqufi yanda abun yake ala haqiqati a haqiqarsa kazalika hakanan la sabil lil aqali hankali ba shi da iko idrakil haqiqatul ma'iyya ya riski haqiqan ma'iyya na ubangiji li kulli shay'in akan kowane abu wa qurbi da kusancin sa li kulli shay'in ga kowane abu fa huwa subhanahu wata'ala shi ubangiji ma a kulli shay'in yana tata kowane abu da zatihi da zatin sa ne amma ba za ka iya ganewa a kwakwalwanka ba ba zai yi ba ƙwaƙwalwa ba ta da damar riskan wannan amma kuma Allah yana tare da kowane abu bi zaci wa qarbu ila kulli shay'i ya fi komi kusanci da kowane abu bi zaci da zatin sa min wajhin ta fuskar la idrikul aqalu wanda hankali ba zai riska ba fi hataini haqiqataini cikin wa'annan haqiqokin guda biyu bi zaci da zatin sa jalla jalaluhu muta'alliqatun tana rataya ne mutaqaddisatun kuma tana tsarkake ala jami'il hududil jurmi akan dukkan haddodi na jurmu abin da ke nufi da jurmu ko kwaya ko min kankantan kwaya eh wal jismu da jiki wala wazimu da lawazim dinsa abin da ya tare shi wa muqtadiyati da abin da ya hukunta min dukhulin wa khurujin ko wajen shiga ko wajen fita wa ƙurbin wa bu'udin ko kusanci ko nisa wa tisalin wa tisalin ko saduwa ko rabuwa wa tahyizin wa itisashin ko ya lullube ko ya keɓance bi jihatin aw ihadatin ta waje kaza ko ya kewaye bi zarfi yace a zarfu zamaniya ne aw suratun ko sura aw launin ko launin aw kabirin ko babba aw sagirin ko karami illa ma yattabi'u zalika har zai ji da shi min kaunihi jami'in ya mai da shi daskararre aw sayyalan ko sakakke aw mutaharrikan ko mai motsi aw sakinan ko natsatse aw mil al'adam ko ya cika alam aw fi juz'in min ko rabin alam ila gayatul hudud jismi zuwa gayan haddi na jiki وهي كثيرة yana da yawa la nadilu bi zikri ha bazan yawaita ambata maka ba saboda ka babu gun da ba Allah bi zati babu shi babu abin da ba Allah bi zati babu shi babu abin da Allah baya kusa da shi komin nisa a gurin ka ne nisa komin kusa a wajen ka ne kusan Allah yana tare da abu ko ittisali ko infisali ko juz'u ko kullu ko ba'adu ko aja haka dai haka ibabu an gani waliza la ya kawo alayhi alwaham saboda haka babu wani wahamu wala aqallu da hankali da zai fada cikin wannan li'annahuma domin wayannan fi waqatul zikri yana yana afkuwa ne lokacin tunani la ya kharajani an quyudul jismi kuma ba sa fita daga dabaibayin nan na jiki wala wazimuhu da abin da ya shafi jikin fata'ayyanat mahiyatu zati sai ta ayyana mahiya tsantsan zatil aliya min wara'i daurul aqali shi zatil aliya ya zama yana wara'u daurul aqali yana bayan hankali ne والحسي da motsi wal fikr da tunani kama kala ba'dun kaman yanda shashin akadiru manya suka faɗa fi hadal haddi a cikin wannan haddi la yumasil fi nafsin ba a kwatanta shi cikin numfashi wala ya tahassasu fi zihni ba a jin motsin sa a cikin kwakwalwa wala ya tasawwaru fil wahmi ba a suranta shi cikin tunani wala ya takayyafu fil aqli hankali ba iya kama shi la talhaquhu al uqul hankali ba ya riskansa wala al afkari ko tunani wala tuhidu bil jihatu kuma jiha bai kewaye shi ba wala aqdaru ko kutsuru kutsuru yankin guri bai kewaye shi ba wala ma kana inhisar al-aqli lokacin da hankali ya gajiya wal fikru da tunani fi hadil madariki a wannan mariska la ya khariju anha tarduha la ya khariju anha baya fita daga cikin ta gashi nan ta kasa amma kuma yana ana tare tare da sallallahu alaihi wasallam anil jawlani manzo Allah ya kore ta gabarin yawo fi hadal midani a wannan fagen bi qauli sallallahu alaihi wasallama da faɗin manzala tafakkaru fi halqihi wa la tatafakkaru fihi kai tunani cikin halittarsa amma karka ce za ka yi tunani fihi fi mahiyatihi eh karka yi fa innakum la taqdiruna qadarahu domin ba za ku iya kaddara shi ba eh akhrajahu abu nu'aym fi hilatul awliyai dailani ya kawo cikin musnadul firdausi suyuri ya kawo cikin durrul mansuri sahawi ya zo cikin maqasidul hasanati duk sun kawo wannan hadisin wa haisu kana al'amru hakaza to tunda al'amarin ya zamo kama haka ne fita hakiki mahiyatul zati cikin haƙaƙe tsantsan zati fa inna ma'iyatul haqqi bi zatihi to ma'iya na ubangiji bi zati li kulli dharratin ga kowane zarra min al-mawjudati daga mawjud wa qurbihi da kusancin sa li kulli dharratin ga kowane zarra min al-mawjudati daga mawjudat sifatani to sifofi guda biyu ne nafsiyatani kuma nafsiya ya tawaqqafu ta'aliqihima yana tsayar da rataye su ala ta'aqulin akan hankali ma yatu zaci na tsantsan zaci wa haisu kana ta'aqul mahiyata zati ta gurin da ya kasance hankali na mahiya na zati mamnu'an ya zamo an hana la sabila ilayhi lil aqal wal fikri babu hankali ko tunani baya shiga ciki kazalika tuqalu hataini haka da ka fahimci wayannan sifataini guda biyu su ake kira ma'iyatun wa qurban abinda hankali da kwakwalwa da tunani din nan ba su da hanya zuwa wajensu su ake kira ma'iya abinda ka kwakwalwarka ta kasa da tunaninka su ake kira qurbun li kulli shay'in min al-mawjudati kowane abu daga cikin samammu ta'liqi ma ratayen su min wara'i dawr al-aqli wal hissi yana bayan hankali ne da motsi falattisalun walantisalun babu saduwa babu rabuwa wala musafatin lil qurbi babu wani babu wani tafiya tsakanin kusanci wa bu'udin da nisa wala aniyatun ko cikin wani ƙwarya wala hululun ko wajen sauka wala makanin ko wani guri wala dukulan ko wajen shiga wala hurujan ko wajen fita wala ta ta'addadu zatu zatin kuma ba ɗaiɗai ku bane bi ta'adidi habil mai iyati dan ya zama ko ina na nan to karkace nan ɗaya nan biyu na uku a ɗaya ne ودونك وجههم ai dabzana amma kuma ba a gama ba to wadunaka wajahun ga wani fuskan kuma yiwu ba laka shay'an zai bayyana maka wani abu min hadha midani a wannan midani in aqaltahu in ka hankalce shi fa huwa fil hadith faqat dun al qadimi akan fararre zaka gane abun ba qadimi ba fa inna rajula shi mutum min ahalil jannati mutum daga cikin ahalil jannati dan aljanna inda hu masalan min huri yana da huru min huru ma yata ba'afu ala adadil mala'ikati bi afafin mudha'afati ko za ka hankalta mutum ɗaya za a bashi mata a aljanna adadin mala'ika al'afan mu ba a fata gashi to bari ka ji wa ma zalika tare da haka yu jami'uhun na fi anin wahidi kuma zai yi jima'i da su a lokaci daya yu jami'uhun na fi anin wahidin wai da rukun lazzata kullu wahidin bin firadiha kuma kowanne zai ni'imtu da ita irin ni'iman wannan daban da na wannan na wannan da kuma adadin mala'iku wannan karatu ya kamata gobe ne ai ba eh dama ai an shiga maganan ai tauhidi ne eh to ai tauhidi ne a yankai mahal a nan wurin ma ba wai ai ya fara ne ba wai ba wai ya sauka wani ai alaktisasi a fi zalika anin wahidin kuma da ke bantun hankalinka ya iya kama wannan in hankalinka bai iya kama wannan ba ya za ka iya kama ma'iya wannan na mutum ne wannan shi ne shi ya kawo wannan ya zaka iya kama ma'iya ta Allah ya zaka iya kama ƙurbu na Allah to a naka na kai kanka mujarradin mutum ga abin da Allah zai ma a cikin aljanna zai baka mata adadul maba'ika adadul mala'ikata bi ab'afin mudha'afatin kuma zaka yi jima'i da su fi anin wahidin gaba ke daya kuma kowanne zaka san kai jima'in da ita ita ma za ta san kai ta yi jima'in da kai kuma za ka samu irin ni'iman da suke wajen wannan daban da na wannan da kuma za ka yi tabi'izi kamar ka bambance wai jami kul wahidatun min hunna shima'an mutamakkinan bi mahallihi wahidin kowanne kuma zai ya ya ya ya wada su tsaya wa zatu wahidatin kuma zati ɗaya ne min gairi ta'addudin kuma bai rabu ba fi za ta yi a zatin sa lafi muhalli ko a gurin da yake wala ta ta'addadul anin wahidin babu ta'addud ne ga lokaci daya wala ta akhiran wala ta qadiman wala shirakan fi zawatihinna kuma a lokacin da hakan ya kasance babu ta akhiri babu ta qadimi babu ishtiraki cikin zawatihinna fi mahallin wahidin kuma a waje daya illa an ta'aqula hadha fi hadhihi dar min wara'il aqli wal hissi لكنه في سعة القدرة الإلهية واقع وهذا وإن لم يسلمه أرباب الهدود الأقلية فقد دلت عليه الأحبار الصحيحة بما تقرر في حديث أن معناه أن رجل من أهل الجنة غشنا حديث أخرجه الترمذي gobe dai daga nan za mu tashi insha Allah ko ko mu shigar kawai shagon da gudun da zamu yi to akwai eh ga jawabi mm wannan yana jawabi eh an gane ko to kaga budu wa'annan faqadalat alayhi al-ahbaru sahiha bima takarrara fil hadisi annama anna rajulan min ahli jannati mutum daga cikin yan aljanna yajami'u jami'a nisa'ihi zai yi jima'i da matansa cikin kidari yawmin min ayyamid duniya a mukidarin rana ɗaya daga cikin kwanakin duniya wayan kusfi jima'i amma zai zauna a cikin jima'in kullu wahidatin miqdaru 70 sanatan fi yawmin wahidatin kaman kwana kaman shekara 70 amma rana ɗaya min ayyamin duniya irin na kwanakin duniya imam tirmidhi ya rawaito cikin kitabu sifatul jannati babu ma ja'a fi sifatul jima'i ahli jannati kuma shi na cikin majma'ul zawaid umman bawl faid fa idza arabta hada idan ka san haka fi haqqil hadisi a haƙƙin fararre mutum wasu hati da ingancinsa fa khusu sulman to karke shi ya zama maka sulmun mai tsani tartaƙari ila tasihil qurbi wanda zaka hau zuwa ga ingancin kusanci wal ma'iya da ma'iya fi haƙil qadimi wannan na hadisi kenan da kulli zarratin shi kuma ya zaka ka gane min wujudi fi kulli ani a kowane lokaci min zamani a kowane zamani min gairi ta qadimin wala ta akhirin wala tirakin wala ta adudin wa fi hadha al-qadar kifayatun liman ta'aqqala al-amru wanda yake da hankali ya isa karatu ya fara shiga? sai mun je sifili na biyu ma a lokacin ne kwakwalwa za ce zafi amin Allah ya buɗa mana ya rissare mana a gane sai sifili na biyu ai ya buɗe karatu a sifili na biyu kaman nan kaman yana tafiya ne da kana kawaidi a hadari a shimawi iziya haka yake tafiya da kai karatun kana tafiya karatun yana tsukewa yana ƙara faɗi ka ƙara gane yaya abin yake in ya zo ya buɗe wani aikin in ka kalli aikin sai ka rasa yadda za ka sa kanka duk wayannan duk gaba ke ɗaya wayanda suke karanta wannan ba su karanta wannan hadisin bane a cikin abin nan sun karanta amma sun gane shi haka shi yasa jawahirul ma'ani ya zamo jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani ya zamo jawahirul ma'ani Allah ka ba mu albarkacin shi wata tani Allah ce mai kyau اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار الأجل فلا تنتم له الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة